cikin baban amur bil ma'ruf al'amur bil ma'ruf wannan hayanin munkar ya ce athamin hadithi na takwas an ibn abbasin a cikin wasu nusakin na tara an ibn abbasin radiyallahu anhuma an karɓo wannan hadisin daga ibn abbas radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min dhahabin fi yadi rajul ta manzo alaihi salatu wassalam ya ga zobe zobe na zinariya a hannun wani mutum mun san da cewa kuwa zobe na zinariya ko ado da zinariya da wannan da zinariya abu ne wanda an hana an hana maza su yi shi tefa na za'ahu sai manzo sallasallam ya ya zage shi fatarahahu sai ya yadda shi ya yi jihwa da shi waƙala sai annabi ya ce ya amidu a hadukum ila jamratin min nar ce ɗayanku yana abin ga zuwa ga wani abin ga mekir suna garoshi mai wuta fai ji aluha fiye da ta ya sanya a hannun shi kamar garoshi ne na wuta mutum ya ɗauka ya sa hannun shi wannan zoben na zinariya wanda namiji ya sanya in mace ce babu lai saboda mace an halatta mata ta yi kawa da da zinariya amma namiji a abinda aka hana mace ta yi da zinariya shine ta abin gaci ko sha ta mai da shi kwano ko wannan shi an hana maza da mata ga baki da faƙila lirajul sai bayan annabi ya da wannan zoban ya yi jihuwa da shi sai wasu suka ce ma wannan mutunan ba da ma zahabar rasulullah sallallahu alaihi bayan annabi ya tafi annabi ya tafi shi nan kaga annabi da ya ga munkar ya yi inkarin shi kenan wajibi ne lokacin da mutum ya ga munkar kamar yadda ya gabata cikin hadisin abu sa'id al-khudri man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi nan kaga annabi yana iya taghyir da yadihi annabi shi yasa annabi yayi taghyir bil yad amma yanzu kai in kaga mutum da zoben shi na zinariya in kai haka za ka iya shiga cikin matsala za a da abin da za a iya mata maka da cewa sata ce ke kenan kai abin da za ka iya tun da kai ba wuli da amur ba ne ba ba wannan ba ba ka da wata sulta a kan wannan mutuna yana abin da za ka yi shi ne ka gaya mashi da halshenka idan ba ka iya wannan kaga shi ma yana iya kawo matsala ka yi shi da zuciyarka sai bayan annabi ya tai sai suka ce mashi wasu suka ce masu khud khatamak sai ka ɗau zoban ka saboda dukiya ce ka dukiyar ka kabar ta haka in tafe bi ka amfana da shi ka amfana da shi ko ba ta sanya ko ka saida ko ka kai wani abu dai wanda za ka abin gan shi ko wannan mutumin saboda karhin imanin shi kaga yana iya amfanin da shi ta hanyar da ta ta halitta ko mace ta saye ta yi amfani ko a sake a narkar da ita a sake amfani da ita shi amma saboda karhin imanin shi ya ce la wallahi ya ce a'a ya ce wallahi ba zan yi ba la a khudhu abadan ya ce abada ba zan dauke shi ba wa qad tarahahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam abinda annabi ya yi jiwa da shi ne ni zan je in dauka ce bai yi ba rawahu muslim mun karanta shi ko?
ana haɗe maka duka waje ne muka tsaya da wanda lita dosai zai muka tsaye da karatu
babu da mu maida da ko kuma maida ne aka yi ba ishkali ya ce a tasi na tara عن أبي سعيد الحسن البصري أنا عندما أبو سعيد الحسن ابن أبي الحسن البصري رحمه الله أن آئذ ابن أمر رضي الله عنه جوا آئذ ابن أمر رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد يا شجوجا عبيد الله ابن زياد فقال سيتي أي بني يتي يا كيد أنا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يتي ناجي منزو عليه الصلاة والسلام يناتيوه ya ce wannan inna sharar ri'a'i alhutama ya ce mafi sharrin wanda suke masu kiyo kama wanda wanda suke abin gajen mutane wanda suke jagoranci alhutama su ne wanda suke masu kama karya masu yin abin da suka ga dama fa'iyaka an takuna minhum ya ce ka shedinka ka kasance a cikinsu faƙala lahu sai ya ce ijilis ya ce zamna wannan ubaidullah bin ziyad amir ne kaga yadda salaf suke so ba ba nesa suke koma su yi ta yan magaganin su zuwa suke haka idan aka yi munkar abin ga jagora ya munkar a gabansu a nan take suke suke gaya mashi tsakaninsu da su tsakaninsu da shi bal abin ga wannan tare da keɓancewa zai kasance shi ne ya yi zama ikhlasi kuma ya kasance shi ne ya yi ba da tamara saboda ɗan adam musamman wanda yake yana da iko yana ji da cewa yana iya ma wani abu cikin jama'an kace kamai wani abu zai iya tashi da amma kuka keɓanta da shi wannan zai iya zama dalilin da zai sa ya karba ya san kuma baka ci mutuncin shi ba bal hatta tsakanin abun ga tsakanin mutane dai wanda ba su da iko kai da wanda ya ma nasiha da kai sai shi da wanda sai da kuka zo cikin jama'a ce kai wala yusuf kaga abu kaza da kai min babin nasiha kamar wannan abin da kai kaga wannan ba wannan bane ba kamar da imamul shafi yake ce ce yana da wasu abiya ta wanda yake cewa idan za ka min nasiha ka mini ni kaɗai ya ce saboda abin nasiha cikin jama'a ba nasiha ba ce ba ta'ayyar ne abin ga cin mutunci ne wannan wani gamin abin ga ta'ahudul insanil abin ga izzatu bil ithm ya san da cewa gaskiya aka gaya mai amma duk da wannan abin ga shedanin shi sai ce kai za ka yarda a wulaƙanta gaban jama'a haka sai kaga mutum ya yi wani tasarrufin da bai dace ba shi ya sanya ji ba hatta fir'aun wannan allah ta musa da harun idhaba faƙula lahu ƙaunar layyinan la'allahu ya tadakkar au ya shi allah da ya umarce su ya san da ta fir'aun la ya tadakkar wala ya amma Allah ya to ya ce su je wajen shi bai ce su zo madina ba su rika tara jama'a gungu-gungu fir'auna abin da yake cikin garin na bai ba ya yi kaza ya yi kaza yau dukan mine ne ya sanya mutane suka shigalta daga abin da ke shi ne mai amfaninsu ɗin da ka ga fada wanda gonakansu sun gagare su suna zamna suna zancen ƙasa ya za a yi ƙasa ta miƙe gonar ka wata gagare ka ya ne wallah al-musta'an in ka diba hanyar sunna a cikin ta ci gaba abun saboda me yasa so ake mutane su kasance kibla guda da abin da zai kawo rarraba abun ga rarraba kanin mutane ba a san shi shi ko isha'a isha'a in dai isha'a cikin mutane akwai munafukai idan da kawai irin wa'annan abubuwan to abubuwa da yawa za a bata tsakanin mutane da ya abin da a'id ya ga ubaidullah haka sai ubaidullah ya ce ijlis ya ce zamna ya ce fa inna ma an ta min nukhalati ashabi muhammadin sallallahu ala'uwa ya ce kai nukhala shi ne wannan kamar an tace gari abinda yake zama kan rariya wanda mara kyau wanda shi sai an sake daka a wannan ya ce to kai irin wannan ne daga cikin sabon annabi irin wannan ne kamar koma bayansu ne ku wanda ba a ba lissahi kuri sai ya ce mashi kaga bai ji tsoro ba ko haiba shi da shi da shi ne tsakanin shi ne su ne ya ce faƙala wa halka na tilahun nukhala ya ce a cikin asaba annabi akwai nukhala ya ce kama yana ce ce mai a cikin asabon annabi babu nukhala dukkan wanda ya yi kwalli da ganin annabi shi kenan matsayi ne wanda ya zo bayan su baya yiwa ya kai su diyan da yake koma bayansu yahi yahi hiyayya wanda zai zo bayansu ya ce innama kanatin nukhalatu ba'dahum wa fi ghairihim ya ce nukhalan nan tana cikin dai wanda suka zo bayansu eh? tana yi wa kai ne ke ciki kai ne nukhalai eh? wa fi ghairihim a cikin wasunsu amma ba cikinsu ba duka sabon manzo alaihi salatu wassalam gabaki ɗayansu mutane ne wanda suke masu falala wanda Allah maɗaukaki ya yabe su wa kullan wa'ada Allahul husna la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa kullan wa'ada Allahul husna al-husna ay al-janna dukan sai Allah ya musa alƙawli na na aljanna ayoyi da yawa wanda suke bayani akan falalar sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da hadisan manzo alaihi salatu wasallam da ijma'i na ahlus sunna bal na al'umma in ba wanda suka yi shudud ba daga cikin abun ga sune rafida da da khawarij su kare suke suka sahabban manzo alaihi salatu wasallam rawahu muslim al-imam muslim ya ruwaito da ya ruwaito wannan hadisin nan kaga mahallin shahid shine ya umarce shi da wannan ko kuma ya hane shi daga munkar saboda ya ga mutum ne wanda yake mai kama karya yanzu ka ga wani wanda shugaba wanda yake yana kisan mutane yana karya wanda ya ga dama ka ce da Allah a yi ka bi hanyoyi a kai ka gidan shi ka je ka ce mai wannan abin da kake ka ji tsoron Allah ka wannan kaga sai mai karhin imani lokacin da kuma ya gaya mai wannan magana hallo bai kyale ba wani ne hallo sai kyale shi zai sai da ya ba shi amsa wadda ta dace da wannan tare da ladabi da rishin isa'a ya ce al'ashir hadisi na goma an hudhaifa daga hudhaifa radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم دقى منزو عليه الصلاة والسلام أنه قال والذي نفسي بيده يتي إنا رنسوا دا واندا raina yake hannun shi shi ne Allah maɗaukaki wanda da shi kada yake rantsewa don ka gama manzo alaihissalatu wassalam yana rantsuwa da Allah maɗaukaki yana gwada hallo annabi ba annabi daban Allah daban kamar yadda wasu in aka ce wannan sai ce da Allah da annabi duka abu guda ne wannan shirka ne annabi bai yarda da wannan Allah kuma bai yarda da da a sa mashi kishiya annabi mutum ne wanda da ba an yi lokacin da babu shi aka same shi sannan a cikin rayuwar shi yana barci yana yana ciwo yana zuwa kasuwa yana ci yana sha yana da diya yana da iyaye sannan aka zo hallo aka aka yi lokacin da babu shi duk da ke ta su ta suke hallo in ka ce ya mutu hallo akwai matsala to shi kuma bai mutu baya aka yi aka yi rami aka binne shi kabarin shi kuma kai kana zuwa ziyara sabbai su suna gani annabi da rai su gina rami su binne shi wannan kahurci ne go annabin allah da ran shi kuna gani yana a fa'idantar da ku kawai ku gina wata rako a waye gari a gina rami a ce zo a saka cikin rami kaga abubuwa ne wanda hankali ma bayar qur'ani kuma ya hada innaka mayitun wa innahum mayitun aiwa annabi mutum ne yana da kamala ba shari'a amma ba kamala ba ce mutlaka ba Allah shi ne lata a kuduhu sinatun wala nun amma annabi yana barci gashi hadisin bilal mana ya kala'unan laila wa zai kiyaye musun da suka dawo daga yakin tabuk sun gaji wane ne zai haƙuri a abun ga ya yi gadin mu cikin daren wannan bilal ya ce ni shi ma bilal idanun shi suka rinjaye shi ba su tashi ba sai da wannan zahin rana da ya bige su to kenan kaga duka annabi wannan duka alamomi ne wanda ke kai da kan kana karanta ya kukkuwa da aka yi su uhud yanda yakin ya gudana inda annabi ba mutum ba ne akkarya mai haƙori wayannan duka abubuwan da bai shiga cikinsu ba don bai san yadda za su kasance ba ya san da za a je a kashe wajen sahabbai saba'in a uhud yana kwasar sai ta yi da su bai kwasar sai ta yi da su amma da ke bai sani sai da suka abin su suka tantamna tsakaninsu da sahabbai ma wasu suka ce annabi yana ganin azam na cikin madina ka huta wajen uhud wasu su kuma wasu suka ce a huta da ƙarshe dai har suka abin ga suka suka mekir suna suka huta eh haka da aka zo badar inda annabi da ya ce a wannan a tsaya wani daga cikin sahabbai ya ce annabi wahayi ne aka yi maka ko kuma ra'ayi ne wanda ka gani annabi ya ce a ra'ayi dai ne wanda nake gani na sanan yaki ya ce to ba gurin tsayuwan mu kenan ba ya ce in ra'ayi ne mu koma can ce mu sanya abin da ruwa bayan su ta yadda ba sa iya zuwa wajen ruwa aka je kuma aka abin ga yana wannan duka yana gwada ce annabi ba wannan ba ne mutum ne kenan abubuwa waɗanda suke a wari da wanda suke zo mutum suna zo mushi ya ce lata'amurunna bil ma'ruf ya ce annabi ya ce bayan ya rantsuwa da Allah don karfafa don karfafa maganai mutum yana rantsuwa ne lokacin da ake bukatar rantsuwa in ba bukatar rantsuwa mutum bai kamata ya rantse ba galibin kaga mutum ya yawaita rantsuwa to kusan makareci ne komi zai yi wallahi wallahi wallahi to duka abin da zai biyo ya karya ne sunan allah ne baya da baya da wani abin girma a wajen shi yana da girma baya hudin shi a cikin komi sai abin wanda yake mai muhimmanci ya ce la ta'amurun halwa annabi ya sake karfafa wannan abin da lam lamun taukid bayan haka kuma ya sake karfafa shi da nuna taukid la ta'amurunna taukidi nawa kenan hudu ga rantsuwa ga kuma lam a uku ga nuna taukid yace la ta'amurunna bil ma'ruf wallahi za ku yi umarni da kyakkyawan aiki wala tanhauna anil munkar kuma za ku yi hani daga mummuna ma'ana kamar umarni ne ku yi aiki ku yi wannan ku yi umarni da kyakkyawan aiki kuma ku yi hani daga mummunan aiki aw la yushikanna aw la yushikanna Allah an yab'atha alaykum iqaban min in kuma ba ku yi haka ba to yana kusa da Allah madaukaki ya aiko da ukuba akan ku ya aiko da ukuba gare ku thumma tad'unahu fala yustajabu lakum bayan ukubar ta sabka a lokacin koda kun roke shi ba baya karba muku hukuban nan sai ta canye ku kenan kaga wannan yana gwada muhimmancin mi amr bil ma'ruf da nahy anil munkar bal yana daga cikin abubuwan da suka sanya aka fifita wannan al'ummar amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar wa tu'minuna billah rawahu tirmidhi tirmidhi ya ruwaito shi wa qala hadithun hasan yace wannan hadisi ne wanda ke wanda ke hasan alhadi ashar na goma sha ɗaya ana bi sa'id bin khudri radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam daga manzo alaihi salatu wassalam annahu qala afdalul jihadi kalimatu adlin inda sultanin ja'ir afdalul jihad yace mafificin jihadi kalimatu adlin magana ta adalci inda sultanin ja'ir wajen shugaba wanda yake ja'iri wanda ke baya da adalci ka gaya mai gaskiya a nan gaban shi saboda nan mai hadisin ya ce inda malik ya ce inda taktadin mubashara eh baka can yana laihin shi ba kai kana can tana yawa kana wajen kasan ma daga can kana kana aiko maganganu na fitina galibin ka zo wajen shi sai dai ka gabatar da 'yan bukatunka ko kuma ka yabe shi ka hudu kishi abinda kake hudu a can gudu to shi jihadin abin ga mafifici shi ne wanda a gaban shi a inda yake za ka gaya mishi gaskiya rawahu abu dawud wa tirmidhi أبو داود يا رويتوشي والترمذي الترمذي وقال حديث حسن ترمذي حديث وانديك وانديك حسن ce athani ashar na goma sha biyu ana bi abdullah tariq ibn shihab al-bajal al-ahmasi radiyallahu an tariq ibn shihab shi rawaito wannan hadisin Allah ƙara yarda da shi anna rajulan cewa wani mutum sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya tambaye manzo alaihi salatu wassalam wa qad wada'a rijlahu fil gharzi ya sanya lokacin da ya sanya kahoshi a cikin gharz shine abin da ake takawa a haukan raƙumi kamar dan karhe ne wanda ko itace wanda ake sanya haka an sa daura igiya can kan me ake cewa nan abinda ake zama sirdi eh sai mutum ya taka nan kamar iskali yake mutum ya taka sai ya ya hauto ya dora kan kawashi akan a cikin garzin nan yace ayyul jihadi afdal yace wani jihadi ne daga cikin jihadi yafi yafi falala qala sai annabi alayhi salatu wassalam yace da shi kalimatu haqqin yace magana ta gaskiya inda sultanin ja'ir wajen sultani ko kuma wajen sarki wanda yake azzalimi ta gaya mai gaskiya ya ce rawahun nasa'i al'imamun nasa'i rawaito shi bai isnadin sahih da isnadi wanda yake sahihi ya ce algarzu bi ghainin mujamatin ga kenan ba aini ba maftuha wadda kuma take da fatha sun mara'in sakina bayan tara wadda take tana da ɗauri sun mazayi bayan ta zai wa huwa rikabu kauril jamali shine abun hawa na kaur aljamal wan abun nan sirdin nan dake saman raqumi idza kana min jildin aw khashabin idan ya kasance na fata ko kuma na wannan katako waqila ante kuma la yahtassu bi jildin wala khashab ba wai dole sai ya kasance fata ko wannan duk abin da ake takawa a hau ko da na ƙarhe ne ko na wani abu duka ana kiransu da ana kiran shi da garz muna yi ɗaukar na ƙarshe ko wancan a thalitha ashar na goma sha uku an ibn mas'ud radiyallahu an abdullahi ibn mas'ud ya rawaito wannan Allah ƙara yarda da shi ƙala ya ce ƙala rasulullah salasalam ya ce manzo alaihi salatu wasalam ya ce inna awwala ma dakhala naqsu ala bani isra'il ya ce wannan harkon da wannan kasawa ta shiga cikin bani isra'il ma'ana suka ja da baya suka saki addininsu ya ce annahu kanar rajulu yalqar rajul mutum yana haduwa da da mutum fayakul sai ya ce ya hada ittaqillah ya gan shi abin ga mutum ne daga bani isra'ila ya haɗu da ya je wajen mutum abin ga ya je wajen ɗan uwan shi ne daga cikin bani isra'ila wanda yake wani laihi sai ce mai kaji tsoron allah akan laihi wannan da kake ya mai nasiha wada ma tasna ka bar wannan aikin da kake aikata fa innahu la yahillu lak bai halatta a gare ka ba thumma yalqahu min al-ghad kuma ya haɗu da shi gobe akan wannan halin nashi ala hali a bisa wannan halin bai canza ba bai bar abin da aka hane shi ba fala yamna'uhu dhalika amma wannan baya hana shi an yakuna akilahu ya ci gaba da zama da shi yana ci tare da shi ya zama abokin cin shi akilahu abokin cin shi wa sharibahu abokin shan shi wa qa'idahu abokin zaman shi kenan me yake gwada mun wannan wajibi ne in ka ga mutunan da yake cikin irin wannan halin an mashi nasiha ya ƙi bari ka nisante shi saboda zama da mummuna to kai ma sai ya tun da kai ka mai abin nasiha bai karɓa ba ba mamaki shi ya goga ma virus in shi falamma fa'alu zalika ya ce lokacin da suka aikata haka ma'ana su ma junansu nasiha amma wannan baya baya sa su yi abin da su kaurace wa juna daraballahu quluba ba'dihim bi ba'd sai Allah ya buga zukatan share ga share ya kasance ma'ana sabani tsakanin su yanan duk lokacin da aka kasance al'umma ta kasance babu amru bil ma'ruf ko kuma ana amru bil ma'ruf amma dai wannan baya hanawa a dau matakai na nisantan masu laihi to Allah sai ya sanya sabani kenan nan kaga menene ai abun ga man man istajala akwai kaida ta malaman usul man istajala al-amra qabla awanihi uqiba bi hirmani duka wanda ya gaugawa ya- ya ya samu wani abu ba ta hanyar da aka aka umurce shi ba to sai a mai ukuba da kishiya abin da yake nema nan menene ya isa ya yi mai nasiha ya mai nasiha don ya bari me ya kamata ya kaurace mashi bai kaurace mashi ba dan baya mujamala da sauransu kai ya ce kaza kaza to sai Allah ya mashi abin wannan uku- ya musu ukuba da kishiya wannan shine zukatan suka rabu dan daga gangar jikin ba ta- ya kamata ta rabu ba ta rabu ba sai zukatan suka rabu ce sun makal bayan haka sai ya karanta lu'inar ladina kafaru min bani isra'il allah an ce wa'ina wanda suka kafirce min bani isra'il daga eh, bani isra'il ala lisani dawud a bisa harshen dawud eh, alaihi salatu wasalam wa isa ibn maryam da isa dan maryam alaihi salatu wasalam dalika bima aso wannan kusa dalilin eh, abinda suka kasance suna sabo wa kanu ya sun kasance kuma suna ƙetara wannan iyaka kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu sun kasance ba sa hana junansu game da munkar wanda suka kasance suna aikatawa nan kaga in muka fahimci hadisin yana gaya mun ma'ana ayi umarnin suna abin hannun suna yi amma da ba su kaurace ma juna ba to ba su kama ba sa umarnin ba kama yanzu kaga mutum yana wannan abin ga sabo ka hana shi ka abin kama baka umarce shi ba ne ba abinda abinda hadisi yake guda kenan kenan abinda shari'a ta zo da shi shine hajr kamar yanda kissarsa ka'ab ibn malik yanda yanda ya gudana Eh, kenan dan bid'a min babu aula shi yasa malamai suka yi suka nakalto ijma'i kamar su bagawi akan kauracewa wanda wanda yake abun ga yana da yana da bid'a kuma an mai nasiha ya ki barinta kenan wajibi ne a kaurace mishi kamar yadda wannan hadisin yake guda yake fassara aya kanu la yatanahuna an munkarin fa'aluhu la bi'sa ma kanu yaf'alun Allah yace yayi muni abinda suka tantance suna aikatawa su yi umarni kuma ba sa kaurace abin bayan mutumin ya nace kuma su ci gaba da mu'amala da shi kamar ba ai komi ba tara kathiran minhum yatawallawna alladhina kafaru zaka ga diyawa daga cikin su suna son wa'annan wanda suka kafurci la bi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum yayi muni abinda zukatansu suka wannan suka eh, gabatar musu ila qawlihi fasiqun hazwa karshen aya thumma qala kalla manzo sallallahu alaihi wasallam yace yace kalla yace ba haka ba yace wallahi ina rantsuwa da Allah la ta'murunna bil ma'ruf sai kun yi umarni da ma'ruf wala tanhawunna anil munkar kuma wallahi sai kun yi umarni kun yi na- eh, hani daga munkar mummuna wala ta'khudunna ala yadi yadi zalim kuma dole sai kun rike hannun azzalimi eh ba ku ku murte shi ba kuma ku zo kuna tare da shi kuna jam- mujam- mashi mujamala wala ta'turannahu turannahu ala ala alhaqi atara dole sai kun maido shi akan akan wannan gaskiya abun ga maidowa wala taqsurannahu ala alhaqi qasra sai tun- kun takaitar da shi akan akan gaskiya aw la yadribanna la yadribanna Allah bi qulubi ba'dikum ala ba'd ko kuma kamar yanda aka ma yahudawa kuma abuka zukatanku thumma la yal'anannakum kama la'anahum sanan kuma ya la'ance ku kamar yanda ya la'ance su ya nisantar da ku daga rahamar shi kamar yanda ya nisantar da su rawahu abu dawud wa tirmidhi abu dawud da tirmidhi suka rawaito shi qala hadithun hasan ya tirmidhi yace hadisi ne wanda yake hasan هذا لفظ أبي داود وأنا لفظ أبو داود ولفظ الترمذي لفظ الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقعت بنو إسرائيل في المآسي لوكتن دا بنو إسرائيل سكا أبكا تكين سابو نهتهم علماؤهم سيما لمنسو سكا هنيسو سكا هناسو ونن سابون فلم ينتهوا sai suka kibarin wannan sabon da suke fajalasuhum sai malaman suka zo kuma suna zama tare da su fi majalisi ma a fadarsu wakaluhum kuma sun kasance suna cin abinci tare da su wa sharabuhum suna sha tare da su fa daraba Allahu quluba ba'dihim bi ba'd sai Allah ya buga zukatan su wala anahum ala lisani Dawud yala ante su abisa harshen dawud wa isa ibn maryam da isa dan maryam alaihi masallatu wassalam dalika bima aso wannan saba- sakamakon saban da suka kasance suna yi wa kanu ya tadun sun suka kuma kasance suna ketare iyaka fajalar fajalasa rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya zamna wa kana muttaki'an ya kasance yana kishin gide yanzu sai ya zam bayan ya hudu wannan sai ya zamna faqala wannan magana da za ta zo baya bayan ya zamna saboda muhimmancinta wacce yana kishin gide hudu ta kissar banu isra'il yanzu da zai hudu ta wannan al'umma sai ya zamna ya ce lawon ladi nafsi biyade ya ce ba haka lamarin yake ba ce ina rantsuwa da wanda hannun rayuwa ta take hannun shi hatta ta turuhun alal haƙƙi a tara har sai kun maido su akan gaskiya maidowa mana sai kun umarce su saboda maidowa kai ba kai ke maidowa amma ka- kai sababin kake yi sababin shine ka gaya mashi cewa nan kuskure ne ka bi hanya wadda take ta wadda ta dace da ka maido shi kakkai bi hanya wadda wadda za ka lalata eh kenan ka mashi amru bil ma'ruf eh, wadda amma kamar yadda malamai suke cewa kuma bil ma'ruf kakkai amru bil ma'ruf bil munkar ya kasance da munkar ne wanda zai aihuwar da kishiya abinda ake so abinda ake so shine ya bar saban ya komo kan hanya qauluhu hadashi ta'turuhum ai ta'tifuhum shine za ku karkato da su al'atf shine kamar abin ga kwana munatif shine abin ga kwana atf shine karkato da abu wala taqsurannahu aw la tah tahbisunnahu shine za ku wannan eh, takaice shi ku kewaye shi ku tsaida shi akan akan gaskiya arabi ashar na ƙarshe na goma sha hudu an abi bakr siddiq daga abubakar siddiq radiyallahu anhu annahu qal ya ayyuhan nas yace ya ku mutane innakum lataqra'una hadhihi al-aya yace lalle kuna karanta wannan aya ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani alaikum anfusakum abinda ke kanku shine kanunku la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum baya cutar da ku wanda ya bace idan ku kun shiryu kenan kama abu abubakar radiyallahu anhu yana cewa mutane suna fahimtar ayar kamar cewa kai idan ka shiryu ba ruwanka da sauran sauran jama'a yace ba lamarin ba haka yake ba wa inni sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam naji manzo alaihi salatu wassalam yana cewa innan nasa ya ce lalle mutane idan ra'au zalima idan suka ga azzalimi falam ya akudu ala yadai ba su kama hannun shi su hana shi zalimci ba au shaka an ya ummahumullahu bi iqabin min yana kusa da Allah maɗaukaki ya haɗe su ga baki ɗayansu da ukuba daga gare shi idan ba su yi umarni da kyakkyawa ba su hana shi daga wannan aikin da yake aikatawa ba kenan can ayan mi take nihi bayan ka dau asbab ka yi kiraye mutane ka gaya musu gaskiya ka bi dukkan hanyoyin da ya kamata ka amun ga ka yi hajjir ɗin ka amun ga nisanci wanda suke masu saɓon duk yadda aka yi akwai wanda za su kasance a bace wannan ba za su cutar da kai ba idan kai ka ka wannan amma idan kana zamna da su ba kama gaya musu ba suna laihi hukansu kana kasan da laihi ne amma kai ka zama salihi gairar musulih in ji wannan salihun gairu musulun to wannan wannan abin da zai cutar da kai batansu zai cutar da kai saboda kai ma bataccen ne a wannan baba kenan dole sai ka abin da bayan kai ka gyaru kai kokarin gyara waninka ka bi hanyoyin da ya kamata ya ce rawahu abu dawud abu dawud ya ruwaito wannan hadisin wa tirmidhi da tirmidhi wa nasa'i da nasa'i bi asani da sahiha da sanar da waɗanda suke wannan ingantattu wannan hadisin shine hadisi na farko a cikin musnadul imam ahmad da shi ya buɗa musnad in shi daban tartibin da ya tartibin na harko abin ga sahabbai al'asharatul mubashirin biljanna al-mubashirin biljanna su ya fara da hadisansu na harko musna da abi abubakar ya kawo hadisan abubakar gabaki daya bayan ya ida ya kawo hadisan umar bayan umar ya kawo na usman bayan na usman ya kawo na ali bayan na ali ya kawo na sauran abin ashara bayan su kuma sai yanzu ya koma ya tsara sunan abin ga sunayen sahabai ala huruful mu'jam ya fara da harful alif ya kare da ya yana wanda sunayen suke fara da a su ya fara da su bayan ya gama da goma goma su ya ba su miza ta musamman saboda falalarsu da matsayinsu akwai tambaya alaikun salam alaisu duka ya shiga namiji inda ya abu da zinariya ko kaɗan ne an cakuɗa ai abun ga ya yi amfani da zinari ko abincin ne ko abincin ne ko abin sha shi na sha hatta wannan azurfa abin ga manzo salasanati duka wanda yake ci ko yake sha daga cikin makayi na zinariya ko na azurfa yana sanya wutar jahannama ne a cikin cikin shi amma yana tura da yana tura kan shi da ƙarfi wutar wuta ta ta jahannama
ruwan da aka kaba mutane sai a sa zinariya a cikin kada kuma ni ruwan ne sai sai da za a ubarci ruwan da aka ba manyan-manyan baki na gabanin aka zina da ce
to me fa'ida shi alfahari
sana ba ko ko baya cutar da awon ga akwai wasu abin ɗanɗan yake da suna wanda suke bukata wannan wannan israf ne tabdir innal mubaddirina kanu ikhwana shayatin eh tabdir eh duka guda ne ai ai shi galibi abin da yake abun ga abun ga kusa da kai hmm shine ake wani ai bunai amma ya tana yawa yana da ɗan abin yana nisa